الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمي إن من سلم الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم muna ranar talata wanda ta yi daidai da sha shida ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan shida 2016 za mu ci gaba da tafsirinmu da muke yi a cikin suratul baqara إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون دليل قوم سابقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى shine wanda ya ƙage sammai da ƙasai ana cewa abu bid'u idan ya kasance babu wanda ya fara shi sai kai to ba wanda ya taɓa yin wani abu mai kama da sama da ƙasa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Wato shi ne imamun ƙurɗaji yake sai ai mun shi'uha wa mujiduha wa mubdi'uha wanda ya fare ta ya samar da ita ya ƙage ta wa mukutari'uha wanda ya ƙirƙiro ta. Ala gairi haddin ba akwai wani abu haddi irin wannan ba wala misalin babu wani misali ba wani misali ba haddi ba misali wato abinda ake nufi shine wato ba wani abu wanda kaga irinsa bane ba wani abu wanda yake mai misali bane shine wato in an ce badi'u samawati wal ardi wa kullu man ansha amma lam yusbaq ilayhi duk wanda ya faru abinda ba a yi irinsa ba ila lahu mubdi'un sai a ce masa ne ƙago abu ya fito da abu wanda babu babu irinsa wa minhu da gare shi aka samu ashabul bid'a mazuwa bid'o'i wanda suka wanda za a ce ka ƙago abin da babu shi kwata-kwata a addini shi yasa bid'a sai abu ne wanda ya kwata-kwata ba addinin bane amma idan yanzu misali abin daga addinin ne sai ka yi wani ƙoƙarinka na yin wani abu wanda addini ya baka dama amma ba lallai irin wanda aka yi baya ba to ba a ce masa bid'a sai dai a ce masa sunna hasana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda ya kawo wata sunna mai kyau a musulunci misalin sunna mai kyau ai Allah ya umarce mu da tasbihi ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da da mu yi ma Allah takbiri ko kuma ya umarce mu da mu yi alwa Allah tahmidi to a cikin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce idza qala al imam sami'a Allahu liman hamidahu wa qulu rabbana lakal hamd a wata ruwaya Allahumma rabbana lakal hamd to iya abinda annabi ya ce kenan amma wani sahabi da da da da da da ya zo ya ji liman ce sami ya ji manzon Allah ce sami Allahu liman hamidahu sai ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi waga hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi abu ne mai kyau kuma addini ya umurta da ayi yabowa ko kuma ayi godiya wa Allah amma cikin godiyar sai ya ƙara da wasu lafuzozi wanda annabi bai koyar da wannan ba to amma da annabi ya juyo sai ce waye yake surutun nan muna sallah sai kowa ya ga kamar yayi abu ne mara kyau sai kowa ya shiru sai shi in ya rasulullahi ni ne sai ce na ga mala'iku 20 da yan kai suna gaggawan wanda zai rubuta maka ladan abin da ka faɗa to kaga wannan ai wani abu ne wanda yake addini dama ya san shi amma ba irin wannan sifar ne aka ji aka saba kuma annabi sai ya adaptin yayi adaptin din wannan din to wayannan sunan su sunnatun hasana kamar misali ka zo ka kama wani zikiri la ilaha illallah ka ce wahdahu la sharika lahu ko la ilaha illallah al-aliyyul azim wani dai siga dai haka wanda an san Allah shine al-aliyyu dama an san Allah shine al-azimu dama amma dai irin wannan tsarin ba haka aka ruwaito misali ba ko irin waɗannan manzo Allah ya bada dama babu iyaka jahilci ne ka kayyade mutane cewa sai iya lafazin manzon Allah shine ibada wanda zaka samu lada wannan ba haka manzon Allah yake ba manzon Allah cewa ma ma amana haytukum anhu fajtanibu abinda nace ku bari ku bashi wa ma amartukum bihi abinda na umurce ku da yin sa fa atu minhu mastata'tu ku yi iyakan iyakan iyawan ku to haka shi yasa da wannan faɗa haka manzon Allah bai ce masa komai ba misali manzon Allah ya koyar da Bilal kiran sallah bai koya masa as-salatu khairun min an-nawm ba to amma ta rana Bilal kawai yayi kiran sallah kiran sallah yayi ga ya kamata ya ce mutane fa ku tashi daga bacci fa ku zo sallan nan sai ce as-salatu khairun min an-nawm manzo Allah ya ji wannan yace wannan magana da kasa yayi kyau a ci gaba da yin saboda haka irin wayannan sunan su sunnatun hasana ba a ce musu bid'a amma abinda aka masa kaidi ka tsara kamar yanzu a ce sallan na zahar raka'a hudu sai ka zo ka tsara ya zama raka'a shida raka'o'i guda biyu da ka tsara nan ba ibada bane siga ne sifa ne na ibada kuma a cikin akwai kabbara akwai sujada akwai mai amma annabi hudu yace kai sai kai nuna wa annabi gwaninta ka tsara to anan kai bid'a irin wayannan abubuwa su ne ake cewa bid'a ka zo da wani abu ko kuma wani abu wanda in an dube shi za a ga ya cutar da addinin musulunci ko zai dawo ga a daina wani abu daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi to wannan sai a ce sai a kira shi bid'a to shi yasa mutum ba su karanci ma'anan bid'a ba ko kuma suna so su yi amfani da kalmar bid'a don su biya bukatan kansu sai su yi amfani da cewa bid'a yanzu kamar masallacin nan wasu sukan yi an ce a'a sa riga kana kaza su ta maganganu duk wannan mu daina aje mu aje wannan mu dawo kan tsari na ilimi na addini masallaci masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine da taburma sama kuma tankan dabi har ya bar duniya kuma masallaci addini ne ko ba addini ba amma yanzu a masallaci muna sa kafe muna sa tiles muna sa muna yin POP muna yin fenti muna sa tiles ya rinka kyalkyali muna sa lastika muna sa fankoki wayannan duk ina mahallin sa addini babu ba su da mahalli kwata-kwata ba hadisin da za ka rawaito wanda ya ce a yi wannan amma kuma ya shafi addini ko bai shafa ba in ka ce bai shafi addini ba wanda ya bada guduma aka sa kayansa a masallaci baya da lada ko ko ya bada guduma aka sa fanka ko AC a masallaci baya da lada in dai ka ce ba addini bane dan addini ne za a baka lada ko ba haka ba to wannan sunansa sunnatun hasana an yi shi dan a kyau a kyautata masallaci a gyara shi kawai amma in aka yi nisa ma akwai hadisin da manzo Allah ya ce ma umirtu bi tazwiqil masajid ko tashyidil masajid ni ba umurce ni irin dogayen gine-ginen masallatai ba hasumiyar nan da ake yi a masallaci babu ita zamanin annabi ba a san wata hasumiya ba abinda aka sani wani dan da kalilin mutum ya hau sama ya dan kira sallah da murin ta ta nisa da aka je aka ci Constantinople wanda ita ce yanzu ake ce mata Turkey aka je aka ci coci aka ga wata wata coci da ake ce masa cocin ayodiya sun yi dogayen hasumiyoyi sun sa cross cross a jiki to da aka ci gurin sai aka cire cross cross din sai aka mayar da shi aka sa tauraro wata da tauraro daga nan musulmi suka fara tunanin cewa to mu ma duk inda muka yi masallaci bari mu yi dogon hasumiya dan saboda ladan ya hau can sama ya kira kuma mu sa wata da tauraro manzo Allah bai san wata hasumiya wata da tauraro ba ko zamanin sai na abubakar ban san wannan ba daga baya ne aka yi wannan yanzu kuma duk duniya kalan alaman masallaci kenan in baka ga wata da tauraro da duniya ma ba ka gane masallaci ne ko ba haka ba to inda a ce yin wani abu wanda annabi bai yi shi ba za a kira shi sunansa bid'a ta halaka wa'annan hasunoyin duk sai a rushe su a cire a cire wannan wata da tauraro saboda haka mutane su rinka bambanta tsakanin abin da ake cewa bid'a da abin da ake ce masa sunna hasana wayannan abubuwa duka suna daga cikin sunnat sunnatun ne hasanatu ko manzo Allah ne yake shi manzo Allah shi yake kafa sunna ai ya gama kafa sunna amma sai yace kuma bayan sa man sanna sunnatan hasanatan duk wanda yazo ya kafa wata hanya wani tsari mai kyau wanda ya amfani musulunci falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila al-qiyamah za a bashi ladan sa da ladan wanda ya aiki da hanyar nasa kaman da masallaci ba masallacin manzo Allah ba fitila ba fitila kawai sai yazo wata rana sai samu wani ya kunna fitila masallaci ya haske ita kai alhamdulillah wane ne ya ba ya kunna fitilan nan a masallaci inda wani mai aya ba shi kyauta saboda yanda ya haskaka masallacin Allah a haskaka masa a faranta masa ransa kima ka gani to saboda haka irin wayannan abubuwa ya kamata a rinka kyakkyawan fahimta a kansu kar wasu abubuwa ɗan ƙanana har kawai su rinka sa mutane suna rarrabuwa suna raba masallaci suna ta rigima wanda kuma ba wani hujjan da zai sa a yi wannan na'am to wannan dai duk mun zo ne lokacin da muka yi magana muka yi magana akan ma'anan badi'u mai ƙago abu ana cewa bid'a bid'a ne mai anna qa'ilaha ibtada'aha min ghairi fi'lin bid'a don wanda ya kawo ta ya kage ta ne ba tare da ya ga wani aiki ba kaga wanzu suna cewa da'irar zikiri bid'a ne saboda tsaban jahilci da zagin annabi dan zagin sunan annabi ne kace da'irar zikiri bid'a ne ga annabi yana cewa man idara marartu bi riyadil jannati farta uwa ma riyadil jannati ana khilaqu zikr to saboda jahilci sai mutum ce wai a'a wai ba a taba yi ba wai babu a zamanin sahabbai gashi nan kuma mun karanta muku mu'awiya ibn abi sufyan ya ruwaito wannan hadisi cewa an yi da'ira ana ambatan Allah manzon Allah ya fito banda wancan da annabi yake in kun ga da'irar zikiri ku tsaya ku fito to ga hadisin kuma cewa manzon Allah ya fito ala khilqatin min ashabi a wani zobe da sabon sai ya tambaye su me ya zauna da kaga duk wa'annan amma dan son zuciya sai aka dauko hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda mai yiwa bai riki wannan kadiyar ba shi an bashi wani labarin ne ya soci wancan sai aka dauko shi aka soci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kan ma maganar cewa bid'a kwata kwata bai taso ba tunda annabi ya gani sunanta sunna ta qaririya sunna ce wanda annabi ya tabbatar da ita in ka koma baya ma kuma cewa da yayi zamar su dura da jannati falsa'u sunna ce qauliya don sunna ta kan su zuwa qauliya fi'liya ta qaririya qauliya fadin annabi ku yi kaza fi'liya a ga annabi ya aikata ta qaririya annabi ya ga mutane sun aikata ya tabbatar da su an gane to wancan abubuwa da muka faɗa su su rabbana su allahumma rabbana laka hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fi su fadin bilal as-salatu khairun min an-nawm kirkiro wansu ne to amma kuma ya zo ya zama sunna ce hasana amma kuma kasance manzo Allah ya gani ya tabbatar kuma ta zama sunna ta qaririya an gane to saboda haka haka ake fahimtar addini ba wai kawai kowa ya dauko ya tafi kudin sai sai gashi gashi gashi to shine gashi nan dai imamu qurtubi ne yake ta magana muna son mu fada wannan saboda mutane ba su fahimci wannan wannan abiyar ba an gane na'am yace a imamu bukhari ya kawo ruwayan hadisi da yace ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a sai imam Bukhari yace in haka ne akwai abinda mutum zai yayi kama da bid'a har a ce ma dalla ko shi imam shi shi imam shi sayyidina Umar manzon Allah tun da yayi sallallahu alaihi wasallam tun da yayi tun da yayi tarawih sau biyu da ya fito ya ga na uku sai ya koma saboda na uku ya ga an cika a masallaci sai ya tsoron kar a wajen mana sai ya koma bai sake fitowa an yi tahajjudi ko tarawih da shi ba tahajjudin da aka rawaito a cikin gida yake kare iyalansa da matansa su yi tun daga nan yace shi ba zai fito ba saboda kar a wajen samu sai ya zama mutane suna yin gungu gungu yanda suka ga dama suna suna tarawihin suna tahajjudin su to amma bayan khalifar sai na abubakar sai na umar khalifa ya zama khalifa sai ya ga ana ta yin wannan sai ce kai me zai hana a haɗu ko ɗaya sai ya haɗa su gaba ɗaya ya sa musu limami ɗaya ya ja su daga nan aka samu jam'in tarawihi ya dawo da ya dawo kwana ɗaya kwana biyu zo ya shi kuma bai duk da haka bai limance su ba ya koma gida yana yi da iyalansa da ya zo kwana ɗaya kwana biyu kwana uku zo ya ga masallaci ya cika ana ta tarawihi sai ce ni'matul bid'atu hadi kai wannan bid'a nawa ta yi kyau kaga a luga bid'a ce saboda wani abu ne sabon tsarin da shi ya hada ko amma kuma a wata fuska sunna ce hasana dan ya kawo wani abu ne wanda ya tsawata musulunci ya dada ci gaba ya dada kawo ci gaba wa addinin musulunci an gane to shine imam bukhari ya magana akan wannan yace ya ani siyamu ramadan abin da yake nufi da bid'a bid'a ne mutum bid'a ta hadi tsayuwan wata ramadan shine tarawih ثم قال sai yace wa kullu bid'atin sadarat min makhluqin duk wani abu sabo da aka kirkiro shi daga wani makhluqi fala ya khalu baya wofinta daga ɗayan abu biyu an yakuna laha asalin fi shar'i ko dai ya zama abun yana da asali a shari'a aula ko zan baya da asali a shari'a fa in kana laha asalin fi shar'i idan wannan abu sabo da mutum ya zo da shi yana da asali a shari'a fahiya fi hayyul madhi wannan ta shiga bangaren wanda za a yaba a ce sunna hasana kar ma a kira shi bid'a ce sai irin su Sheikh Usman Sheikh Ibrahim da sauransu suka ce ma ku bid'a bata kakkasu ba irin su Ibn Taymiyyah suka ce bata kakkasu ba saboda ma'anar wannan wanda ake ce mata bid'a alhali hasana ne bai kamata ma a ce mata bid'a hasana ba ya kamata a ce mata sunnatun hasanatun ne tunda manzon Allah da wannan sunan ya kira ta man sanna fil islam sunnatan hasanatan an gane waya abuduhu yace abin da yake karfafan cewa in an yana da asali a shari'a sunna ce ko kuma za a kira ta bid'a hasana fi hayyul madhi qaulu umar fadin umar din da yace ni'matul bid'atu hadi wannan bangaren kenan wa illa kashi na biyu kenan idan baya da asali a shari'a fa hiya fi hayyul zanni wannan tana layin abinda za a soka wal inkari abinda za a yi mutunsa wa kad bayyana hadal hadisi sharif wannan hadisi mai girma ya bayyana mana gaskiyan wannan magana shine man sanna fil islam sunnatan hasanatan wanda ya kafa wata hanya mai kyau a musulunci kana lahu ajruha zai samu ladanta wa ajru man amila biha ya samu ladan wanda ya aiki da ita wannan ita ce sunna hasana wanda sayyidina Umar ya ce masa ni'matul bid'atu hazihi idan ko mutum ya kawo kaman wanda annabi ya ce ai subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ko 34 shi sai ya rika rikari to kaga wannan shine wanda ya wuce haddin manzon Allah ko to inda a ce sai da ya 33 sai duka ya gama can baya kuma sai ya ce bari ya zauna yayi wani sabon tasbihi wa Allah yayi dubu dubu ma ya samu lada saboda wannan wannan na farko da ya cika asalin tsarin manzon Allah ne wancan na biyu da yayi kuma kullu tasbihatin sadaqa yana wancan layin kullu tasbihatin sadaqa har yau ko miliyan kai kullu tasbihatin sadaqa kullu tahmidatin sadaqa kullu tahmidatin sadaqa ko miliyan nawa kai wannan kana layin kullu tasbihatin sadaqa ne wannan kuma mai adadin nan na bayan sallah kuma kar ka ƙara ka tsaya iya adadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to idan ana son kuma wanne ne layin kuma na zammu na zargi sai yace ai hadisin man sanna sunnata hasan ya kawo ya kawo bayanin sa yace wa man sanna fil islam in kana kyaman kalman bid'a ne to kalman sunnan ma tana zama bid'a ita ma kamar yadda kalman bid'a can ta zama sunna sunnatan hasanatan haka kuma kalman sunna tana iya zama bid'a saboda annabi ya kira sunna mai muniya ce mata bid'a kamar yanda ya kira kuma yanda kuma sai da Umar kira sunna ne kyau yace mata bid'a ce ma an gane sai ce wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a manzon Allah ya ce wanda ya kafa wata sunna kaga yace sunna amma sai ce ne sayyi'a mai muni to wannan sunnatan sayyi'a din ne shine sabon abin da aka kirkiro baya da asali a shari'a shine mai muni din kuma amma duk haka an kira shi sunna sai manzon Allah ya ce kana alaihi wuzruha wa yuzur man amila biha ila yawmil qiyamah yana da zunubin wanda ya yi ta da wanda ya yi aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama to da haka muka yi fahimta mu addini da mun tsira mun zauna lafiya amma in muka ce wai duk wani abu in ba kalan na zamanin annabi ne bid'a ne ko yanzu babu sunna duk kungiyoyin nan ba wani wanda za ka zai kawo mana wani abu irin kalan na annabi addinin su qur'ani ne irin kalan na annabi ko riganka ne irin kalan na annabi ko hularka ce irin kalar da annabi ko masallacinka ne irin kalar ta annabi ko makarantanka mai tebur da kujeru da blackboard shine irin kalan na annabi wanda ya koyar a a masallacinsa a rauda a ƙasa a kan yakin sahabbai yana kan mimbar yana koyar da su nan kuma malami na tsaye ɗalibai suna zaune dan rashin lafiya amma ai wancan na manzo Allah shine yake zaune su kuma sahabbai suna zaune a ƙasa shi kuma yana kan mimbari to duk dai wannan dai wani abu ne wanda to in an ce wannan ne za a dauko sai ka ga to ina za a samu sunna ko ga san karatun alqur'ani yaushe annabi ya hada waye yake na daya wannan wa me annabi ya bashi ko ko kuma bikin yaye ɗaliban makaranta yaushe annabi yaye ɗalibansa me ya ba su duka wannan in ba kai wani ijtihadi ba zai ba zai karbu ba sai ka dube shi a matsayin cewa eh man sanna fil islam sunnatan hasanatan sai ka ce to ga san karatun Qur'ani yana ƙara kuzarin masu karatu dan haka ya zama sunnatan hasana kai kuma daga nan ko ba damun ka ce mai maulidi yayi kuskure shi ma ya ce addibu auladakum ala salati salih hubbi nabiyikum hubbi ali baiti wa salatu qur'an ta ta maulidi yana ƙara son mutanen annabi da son gidan annabi shi ma abin da yasa ya kafa wannan sunna hasana kenan sai ka samu shi ma me yayi ɗaliban makaranta ya ce yana sa wa ayi sha'awan kawo ɗalibai makaranta su ƙara samun ilimi sai ka ce shi ma man sanna bil islami sunnatan hasanatan amma an kace biki za a yi fitinin sai ka ce to kaga sunnatan sai ya ta ko ko za a je cocktail party amma kuma a aure aure ne mutunci daga inda tsara shi an zo aure an shigo da wani abu da musulunci bai san shi ba cocktail party an shigo da wani abu da musulunci bai san shi ba shi ne an shigo da wani abu wanda musulunci bai san shi ba wata kila reception to kaga irin wannan sai ka ce to wannan shine man sallashi islami sunnatan sayyi'atan irin wa'annan abubuwa haka suke inda mutane suna da hankali suna da fahimta suna da suna jin addini ba kan son zuciya ba da yanzu duk an yi solving din wa'annan problems an gane wannan bayani da na ciro shi yana cikin tafsirin Qurtubi juz'i na biyu shafi na 87 an gane to yayi kawo shi ne akan maganan badi'us samawati wal ard ko Allah shi ya ƙaji sammai da ƙasai ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ko wani wajen wani ba shine ma'anan badi'u bada'a kenan ya ƙago wai za ka ba amran idan Allah ya nufin hukunta wani al'amarin sa fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shi Allah ya kance wa abun kasance ne kawai sai abun ya kasance wato Allah baya wani aiki wanda sai an wahala an tattauna an tattauna iradar sannan ita ce abu idan ya yi irada to sai kudura ta yi aikinta kawai sai abu ya bayyana haka aikin Allah yake na'am
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم to dan ƙarin bayani akan abin da muka faɗa baya shine in mun ce ba za mu ce ba ga san karatun alqur'ani sunna hasana ba sai a cikin sa kuma an kakkau da abubuwan da ya saba wa shari'ar an shigo da shi dan haka shi ma yana nan kashi biyu wanda yayi gasan karatun alqur'ani bisa tsarin da musulunci yake sha'awa yayi sunna hasana wanda ya gasan karatun alkur'ani ya kawo wasu abubuwa masu muni a ciki to gasan karatun alkur'ani sunna hasana ne amma wannan abin da ya shigo da shi kuma abu ne mai muni kamar yadda ka san zaka je masallacin idi sallah amma in ka je wajen masallacin idin nan aka yi wani abu wanda yake na cuɗanya da mata aka yi wani abu na alfa na asha to bai ɓata masallacin idi bai bai ɓata idi ba amma wannan abun kuma da ka shigo da kai da ka shigo da shi kai ne sharrin yake kanka to haka nan ma aka yaye ɗaliban makaranta duk tsari na musulunci kowa yana zaune a bangaren sa mata na nan maza na nan aka tsara shi aka zo aka aka yi karatu ɗalibai suka karatu suka su aka ba su suka aka sallame su an yi sunna hasana idan aka tako ba aka yi wani abu na kaman jahiliya a gurin to wanda yi to wannan na wurin ka kawai kai da kai wannan na jahiliyan kai ne naka ya zama bid'a amma na wanda suka yi mai tsari ya zama sunna haka nan wanda ya tara mutane ku zo muku tarihin annabi a matsayin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsara abin sa maza ga sunan mata ga sunan akai tarihin annabi akai komi cikin tsarin musulunci babu mata ba wani rawa ba wani menene mata suna gurin su maza suna gurin su aka ji tarihin annabi aka yi waƙen yabon annabi wanda za a ce yayi sunna hasana wanda kuma shi ne ko kanya akai wani abu wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to shi kuma nayi maulidin ya zama bid'a ya zama ba sunna hasana ba sunna sayya wannan shine ya istintaji na malamai na kirki domin na kawo wannan ne saboda wani abu za ka ganshi an bar shi baya da kura sai wani ya ce to bari ai wani ya ce abin da aka yi mai kyau ne sai ya je ya ga ana gasan karatu alqur'ani a wurin an yi wani abu wanda ya saba da shari'a ya ce to yanzu wannan shine sunna sunna hasana din to wannan neman son zuciya ne da rashin adalci mu ba mu ce duk abin da aka yi da sunan gasan karatun alqur'ani ko duk abin da aka yi da sunan yaya ɗaliban makaranta ko duk abin da aka yi da sunan maulidi ya zama mai kyau ba sai an yi shi bisa tsarin musulunci amma in dai an yi shi bisa tsarin musulunci ba shakka wannan abu sunansa sunna hasan an gane yawwa dan abin da ma ya zama farilla ma kana iya yin sa baka yi tsabi baka yi shi bisa tsarin musulunci baka tashi da zunubi ko ba haka ba ko haka ne ko ba haka ba yanzu misali sallan tarawih sunna ne mai kyau ko ba haka ba to shikenan sai muka kirkiro mu ana musallan tarawih namiji na nan mace tana tsakiya namiji na nan mace tana tsakiya ka fada da ka fada yaya ya sallar tarawih ne ana gari ana ta sallah amma me aka yi an yi wani abu wanda ya saba wa tsarin musulunci dan haka wannan sallar tarawih a maimakon ta zama ibada ta zama bid'a ne mun an gane ko haka ake karatu domin saboda nan da yake makaranta ce kuma wajen karatu masallaci ne kuma makaranta ce wajen koyar da wanda za su koyar da ake koyar da mutane ake wa'azi ake tafsiri to dole ne mu yi muku bayani ku ɗalibai da sauran jama'a fahimciyar da za su jagoranci jama'a a addinance su fahimciyar da za su rinka karanta nasosin addini an gane masha Allah na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su da ilimi daga cikin kafiran makka ba su san girman Allah ba don haka jahilci ya musu kanta sai suka ce laula yukallimuna Allah wai a maimakon manzon Allah ya zo yana gaya musu Allah ya ce kaza to a tara su Allah ya musu bayani kai tsaye don su san Allah da gaske ne kaga wannan mummunan jahilci ne jahilci ya kai kan iyakacin sa kenan au tatina aya ko kuma kowa a saukar masa da nashi wahayi a kawo masa qur'ani ko a kawo masa ayan dan shi bai yarda da wani ya gaya masa ba sai dai shi ya ji da kansa an gane haka suka ce Allah ya ce kazalika allazina min qablihim kafiran da suka gabace su ma haka suka faɗa misala qaulihim kaman yanda kafiran ka suka faɗa ya rasulullah haka kafirai suka faɗa zamanin annabi Musa suka ce arinallah ka nuna mana Allah inda yake dan numina laka ta narallaha jahar ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah iri da mu ce to kaga kafirci zuciya ɗaya ne milla wahida gashi yau kuma kafirai ne na Laraba su ma suna faɗan abin da kafiran bani Isra'ila suka faɗa tashabahar qulubun karka damu ya rasulullah zuciyar ne ta zama iri ɗaya dan haka aikin ta sai ya zama iri ɗaya shi ma kad bayyana al-ayati mun bayyana ayoyi mun bayyana muku ayoyi liqaumin ga mutane yuqinuna waɗanda suka sakankance da cewa gaskiya ne abin da ka zo da shi ya rasulullah na'am
inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa la tuf'al an ashabil jahim inna arsalnaka bil haqqi mu ya rasulullah mun aiko ka ne da gaskiya bashiran a matsayin mai bushara ga wanda ya bika da samun kyakkyawan makoma ita ce aljanna wannan ziran ne gargadi da wanda ya saba maka da mummunan makoma ita ce wuta wala tasalu amma ba a tambayan ka an ashabil jahimi game da yan wuta a ce yaya kai ka bari wasu suka shiga wuta ko kuma a ce sai kai bayanin me yasa su wani da wani suka shiga wuta sai su suka kai su suka kai kansu su suka jawo wa kansu wannan ba za a tambaye ka ba in mutum ya kai kansa yayi ayyukan zunubi ya je wuta kai ba za a tambaye ka yaya akai kana annabin su kuma har ka bari wa da yake wata kar ma manzon Allah ka dawo to ma'ana shine wanda ya shirya ya shirya don kansa wanda ya bata ya bata kansa me yiwa misali yanzu in an aike da aka ce da zai ta jawo kowa da kowa da mutum ne an tsora mu kula da wannan yankin to dole hankalin ka ya tashi wanda ya turo kan sai wasu suka ki suka yi zama mutanen kirki wanda ya turo kan nan za ne yiwa za ta da su zai dauka sakacin ka in ba dan sakacin ka ba yaya ka bari wasu kuma ba su yi ba ko ba haka ba to shine ake cire manzon Allah wannan damu shine la tasalu an kafarin da yi manzon Allah karka da mu kai dai aikin ka kai bishara kai gargadi amma dan wani yaki ya zama asabul jahili to karka da mu ba za a tambaye ka why ka bari wani ya zama a sabon jahili ba ka gama aikin ka dan haka wanda yake ba za a ci sakacin ka ba ya rasulullahi na kamar yanda yazo a cikin wata aya inna ma alayka albalagu alayna hisab kai dai isarwa ne naka hisabi na hannun mu na
ولن تغدى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل بل قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا رسول الله wai in dai so kake yahudawa da nasara su bar addinin su zama musulmi to kana wahala ne kawai cewa kai ka je kai wa'azi ka gaya musu gaskiya su dai san ka san attauran ka karanta ta kuma ka Allah ya ilmantar da kai ita to san ka san injilan ka karanta kuma Allah ya ilmantar da kai da abin da yake cikin injila su san kuma kai manzon Allah ne ka sanar da su kai manzon Allah ne ka nuna musu mu'jizozi su tabbatar ba wanda zai yi wannan sai wanda Allah ya aiko shi iya na ka ce amma kana kokarin sai Yahuda sun musulunta sai Nasara sun musulunta in wannan kake nema ba za ka samu ba Allah ya ce walan tawza anka yahudu walan nasara Yahudawa ko Nasara ba za su taɓa yarda da kai ba wai su dawo su zama mabiyanka wasu daga ciki dai za su ji amma manya-manyan su wanda suka saba shan roman abu ba bisa gaskiya ba su karkata gaskiya a ba su moromoro to bayan da za a yi su dawo don su ba annan ne da ne su ba wannan moromoro ne da ne suna ganin in sun bi ka sun yi asaran wannan moromoro din da suke samu to ba za su bi ka ba hatta ka tabi a millatahu in ka ga sun bi ka to ka koma ka bar naka ka bi nasu in ka bi nasu kuma irin wancan lemunin za su za su ce ku yi su yi ta shan romo tare amma ba wai abin da Allah yake so a tauran ma za a yi ko abin da yake so a injilan ba kul ka gaya musu ka ce innal huda shi dai shir ita dai shiriya hudan lahi shiriyan Allah Allah ke shiryar da mutum in ya ga daman shiriyan ku sai shirye sai shirye ku wala in ittaba'ata ahwa'ahum wallahi ya rasulullah idan ka bi son zuciyar yahudawa da nasara ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan gashi koro koro ka san addini ka gane gaskiya Allah ya ganar da kai ya kuma umurce ka kaje ka ganar da mutane sai ka dawo ka ce wai za ka biye musu to malaka min Allah min waliyin wala nasir babu wani wanda zai zibanci al'amarinka a wurin Allah ko ya taimake ka a wurin Allah in ka je wurin Allah Allah ba zai barka ba Allah ya san annabi ba zai haka ba nan shine abin da malaman tafsiri suke cewa al-kalamu bin nabi wal muradu ummatu ummatu zance dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma abun nufi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne cewa kar ku yadda ku biye wa yahuda da nasara su raba ku da addini a hankali a hankali tun ma ana cewa kai nasaranci ana nuna maka musulunci kauyanci ne ci baya ne to shi kenan sai ka gama an dawo ba nasarancin ake yi ba sai a ɗebo son zuciya kuma ya zama shine addini sai ka ga nasarancin ma ya komo yana ce maka kai luwaɗi ma ba laifi ka jagiya ba laifi ka kashe rai ka zubar da ciki ba laifi kai wannan sai a yi ta kawo maka irin wannan sai ka fahimci ma asalin wancan addini ma fa ba shi bane shi ma ba shi bane yanzu an dawo addinin son zuciya yanzu mafi yawanci babu addinin sai addinin son zuciya da musulmi da wanda ba musulmin ba ahlul kitabin yahudawan ne nasaran ne yanzu duk an haɗu inda ya wajen mormoran sabawa Allah a sha daɗin duniya ne sai kaga an zama ɗaya in kaga ana rigima to an koma ana maganar addini amma da wanda yake ba nasare da ba yahude da musulmi ɓata gari sai kaga duk gabaki ɗaya sun haɗu inda ya wajen cin tuwa-tuwa na haramun ne ba sa rigima nan kan milla wahida addinin son zuciya ne satin dukiyar gwamnati babu rigima addinin son zuciya ne fasikanci a jajiya a yi luwaɗi a yi ne sai gaba rigima an haɗu saboda ne addinin iblis na son zuciya amma dukan da musulmi kamar yadda wani ne yake faɗa yake cewa why Nigerians are religious people mutanen Najeriya masu addini ne akalla dai zaka samu mutum either muslim or christian ko musulmi ne ko kirista ne amma waye me yasa wuraren da babu addini har kuka fi kyautatawa al'umma wuraren da babu addini ma da rai su kuka fi kyautatawa al'umma ai abinda zamu zata ga abinda mulkin suka faɗa ga abinda qur'ani ya faɗa ga abinda bible ya faɗa me yasa tunda dukan mu religious people ne ko ba haka ba tunda mu religious people ne kuma an san religion yana hana zalunci yana hana sata yana hana cin amana yana hana abubuwa masu yawa to shi kenan mun zo mun sa ko da addinin an samu diversification an samu bambanci amma dai mun samu abin nan haɗin kai a kan abu ɗaya shine religion ya hana wa'annan abubuwa to me yasa religion ya hana wa'annan abubuwa amma kuma ƙasar sai ta gurɓace ta lalace me yasa saboda ba asalin addinin ne ake so ba ana dai ci ne da sunan addinin ƙarya ake wa addinin mutum ya nuna cewa shi musulmi ne amma duk abin da musulunci ya faɗa fa in an ce yayi baya so yana ma jin haushi ka tsare musulmi ka ce masa duk abin da ya shafi addinin sai yayi ko ka tsare wanda ba musulmi ba ka ce me addinin kai sai addini na nasaranci ko addini na wasu to ka zo ka tabbaka abin da musulunci addini ya nasarancin ka ya faɗa a cikin rayuwarka sai ka ga baya ko ka yarda a tabbaka maka a ƙasarka sai ka ga baya me yasa sun zuciya addinin na son zuciya ne son zuciya shi ne addinin ba asalin littattafan namu Allah ya ce ba za su taɓa yadda ya yahudu ba su taɓa yadda ko nasara ku zama ɗaya ba sai in dai za ka bar naka addini ka bi nasu shi kuma Allah subhanahu wataala ce wallahi in ko aka bi son zuciyarsu to babu wani wanda zai taimaki wanda ya bi son zuciyarsu babu wanda zai dimanci al'amarinsa na'am الذين عاجيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
نعم الذين آتيناهم الكتاب أما تكن يهودا ونصارى أقوي وإن تند مكباس للتاس لن يتلونه سكي كرن تاشي حق تلاوتي كيكاوان كراتو سكي أيكي daga cikin malaman su ba kudin goro za mu kamar yadda cikin musulmi ma ba kudin goro za a musu ba musulunci kenan ne adal kaga dai addinin ya riga ya ce an soke shi amma yana musu adalci mai fadin mai yin nagari za a ce yayi nagari me yin memuni za a ce yayi memuni wannan shine muka rasa mu ƴan Najeriya a wajen masu mulkin mu da shugabannin mu kudin goro muke wa mutane sai aka kasa wanda zai gyaru daga ka shiga harkan hukuma sai a ce kai dai lalatacce shikenan ko ba haka ba to wanda yake son yayi nagarin ma ba a taimaka masa yayi nagarin ya kamata in za ka yi kuka ko a Facebook ko a menene wanda yayi nagari ko mutum ɗaya ne ko shi mutum ɗin ne ka ce wuri 50% nasa yayi yayi na kirki 40% yayi na banza in 80% ne kace 80% baya da kirki 20% yana da kirki wannan shine Allah ya umurce mu wannan umurnin Allah ne fa idulu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi yake kusa da tsoron Allah inda mutum yayi ne kyau kace yayi mai kyau inda yayi mai muni kace yayi mai muni musulunci yana son ka yabe mutum in yayi mai kyau saboda in kai ba masa zai ƙara kokari ta wannan bangaren kuma ka gaya masa laifinsa in yayi mai muni sai kuma ya gyara ta wannan bangaren amma idan ka samu mutum yana yin mai kyau din yana yin mai muni kace duk mummuna ne shi to fa gaba ɗaya ma ƙarshe ka toshe masa sai ma ya lalace gaba ɗaya ma ba zai yi abin kirki ba to kuskuren da muke yi kenan mu yi koyi da Allah subhanahu wataala wajen jajimin akan mutane shi ya halicci mutane ya san halayen mutane amma sai ya ce a wajen wajen addini sai yayi categorizing din masu addini zuwa gida uku la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda yace in an sa fatanta na makiya ga musulmi wanda suke kiyayya da musulmi suke gaba da musulmi to na farko kai class ne yahudawa والذين أشركوا كيفية ولا بذل ولا أدين سنة سكن كلا ولا تجدن أقربهم مودة ولا تأنت كف كف كف كف سوريا للذين آمنوا جوانا في إيمان سنة الذين قالوا إنا نصارى وإن سنة سارى kaga Allah ya zata addinin babu shi an shaka shi amma sai Allah ya ce zalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wannan suna yi ne saboda a cikin akwai ɗan tsinta-tsinta da suka zaɓa ko a cikinsu wanda masu addini ne su sun rike addinin ba sa tsuwatsuwa ma addini duk da lalacewar amma dai akwai nagari wanda su ba su tsuwatsuwa duk da addinin ne suka dai an riga da dina inda lahi islam amma a cikin ma akwai waɗanda suke su sun rike addinin yadda yake dan hakan suke yin sa sun tsaya su masu ibada da suna su ba su ruwan kuma da duniya akwai rukuna kamar su fahimta ba haka tuba ruwan duniya sun tsauna kamar wani sai Allah ya akwai kistinci war rubana akwai kungu to wanda su ko ba da kawai ibada suke yi ba su ba su damu da tuwatuwar duniya da ake yi ba sai Allah ce wa annahum la yastakbiruna kuma za a samu ba da girma mun ka duba shi akwai hadisi to in banda Allah subhanahu wataala wa zai wannan hadin mutane ne sun yi gaba da kai ga abubuwan da suke amma sai Allah ya bambance sai kaza ga wa'annan ga wa'annan to haka ya kamata a rayuwa mu rinka yi kowane ne kowane ne mu masa adalci musulunci bai yarda da kudin goro ba in kai kudin goro dole ka shiga cikin laifi kana neman ka ka fita a laifi ne kai ma sai ka shiga laifi in ka ce wani handar ka ce wani gaba daya ka ku ka dole ka faɗi jin kansa ka faɗi menene sa bangaren muni ka faɗa bangaren kyau ka faɗa to ka masa adalci to in kai haka in muna yin haka za mu taimaka wasu su zama suna abin kirki mun san wanda suka ɓaci su ne sukan na yin kiɓa amma lallai ana haka ana cewa ne a ta wuri kaza ya yi kaza ta wuri kaza ya yi kaza total condemnation ba daidai ba ne a musulunci ba a total condemnation sai ka faɗi iya laifin da mutum yi to shine Allah yake koya mana nan Allah subhanahu wataala yake cewa daga cikin wanda muka ba sa littafi Yahuda da Nasara akwai waɗanda ya tuluna hu suna karanta littafin haƙa tilawati daidai yadda aka ce a karanta shi suna aiki da shi ula'ika waɗannan su kan mun sa su a layi daban Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi waɗannan kan mun yadda sun yi imani da littafin duk da dai sun yi taurin kunne sun ki yadda su ban littafin su karɓi sabon addini da ya zo wanda shi ne na gaskiya amma dai su mun yi imani ba za mu ce babu mai aiki da littafin a cikinsu ba a'a su waɗannan yu'minuna bihi sun yi imani da littafin su wa man yakfuru bihi wanda ko suka kafirce da shi ba ta aiki da littafin nasu kuma sun ki karban namu ko ulaika wannan humul khasirun sune tabakkun a cikin su na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
To haka dai maganan Yahuda da Nasara. yanda wasu ka dauka gaba ki ɗaya kawai faɗin gaba za a rinka yi in kana gaba da mutum 100% ba ma zai saurare ka ba zai karɓi addinin ka ba haka ba zai karɓi addinin ka ba ba haka annabi ya rayu ba duk da sharrin yahudawa madina annabi yana da mai wanki da guga bai hudu kagan saboda haka wannan mu'amala da za ka yi a wajen mu'amala ka nuna masa musulunci mu din abin da muka rasa kenan har musulunci yake baya da baya mu'amala islamiyya babu ya kamata in za ka yi mu'amala da wanda ba musulmi ba ma har ka fi kyautata tsarin mu'amala idan yake to wannan ai ba haka mafi yawanci ka ce musulunci kenan kar ka ce masa a to ai ne mutum kike ne kar ka yi kanka yawwa in kai mu'amalan mai kyau ka rike masa amana ka kyautata masa zamantakewa idan yake ka amma musulmi irin ku da yawa ne ni nayi hudda da musulmi da yawa ban ga ka baka ce ba sa musulunci ne to wannan shine asalin ni ma daga ga nayi haka tsoron Allah nake yi kar in tsaye ka musulunci na ya baki wannan shine musulunci to wallahi yanzu ce ah from the muslim there is better muslim wallahi there is better muslim daga ƙarshe daga beta musulun zai ce musulunci is a better religion kaga ka samu amfani ka ji hankalin sa zuwa ga musulunci to wannan ne aka rasa wani ma kawai dan ya zaba musulmi bane ya ga wai nan ne ya samu wajen kashe barzin gumin sa na na cuta ai ba musulmi bane tunda ba musulmi bane wa ya ce maka ba wanda ya ce maka haka wanda ba musulmi ba in ka je lahira kuna jayayya da shi zaka fi shan wuya domin musulmi ɗayan biyu ne kana iya shan wuya kana iya fita me yiwa ka je ka samu musulmin da za a fara auna ayyukansa an auna ayyukansa kuma na gari ne har ya samu shiga aljanna sai a ce to ga wayan nan wanda take da haƙƙi a kansu da ne ka tunna na samu shiga aljanna ina ruwa na da su kaga kai nan ka ci ka samu ka samu tsira ko baka samu tsira ba to kuma me yiwa ka faɗa mai hadarin shine shi an auna ayyukan ma ba su cika ba ana neman ciko sai ga ka kai kuma kana cikin wanda suka cuce shi kaga wannan ba zai taba kyale ka ba sai an rarrage ayyukan ka ba an cika masa nashi yayi gaba sai a tsare duduyen da kuka tsara ta oho shi yayi gaba kaga wannan kenan to amma a wayanda ba musulmi ba fa ba za ka taba samun wanda zai tsira ba shi zai ce sai an turo masa haƙin sa kaf kaf sai an turo masa haƙin in wutan ne ma ta ku tafi ku tafi tare da shi tunda shi ya san wutan kawai ne saboda haka wasu sukan dauka kawai wanda ba musulmi ba za a iya cutar sa kawai saboda kai aiki ba musulmi bane kuma wai shi nan ya tafi ba haka bane wallahi komi kafircin mutum komi fasikin sa komi fasikancin sa in ka ci haƙƙin sa wallahi Allah ya ji karnuka da haƙƙin Allah ba zai dube ka kai musulmi bane ah gashi Allah ya faɗa cikin alqur'ani musulmi ne yayi sata da yayi sata Allah ya tona asiri ashe shine kaya yayi wayo ya huda buhunsa ya sa toka da ya zuba kayansa sai ya sa toka a buhunsa ya huda buhu sai ya ajiye bala su ya zo ya sata sai sata sai ya ɗauki abin sai ya je ya kai gidan wani da ya huda ya ajiye sannan sai ya kwashe kaya me bin samu da ya ji samu sai ga layin toka har gidan da ya hude amma da aka zo aka yi bincike manzo Allah ya bincike sai ya tabbata musulmi ne sai Allah ya mazungunu masu nuni man yakfur isma thumma yarma bihi bari'a kai ne kai laifi amma ka je ka nana ka ka goza ma wanda ba ruwan akai masa mummunan hukunci shi wanda yayi wannan dan aka ce yayi laifi ga sata ga shafawa wanda bai hude kafin ka bai shi ne kaga musulunci ba ruwan da ba tun zamanin manzo Allah yana hukunci akan musulmi saboda ya ci hude har ma yace kafaran amana wanda zai fito wani kafirin da muka yi amana da shi na zaman lafiya to ni ne za mu yi hukuma da shi ba da wancan wanda ka cuta ba saboda haka mu musulmi mu san meye addinin mu kyautata mu'amalar mu da tsakanin mu da juna mu ya kan mu ya mu mu musulmi har a yi sha'awar mu a ga yadda muke zaman mu a yi sha'awar mu zama irin wannan sannan kuma mu kyautata mu'amalar mu da wanda ba musulmi ba dan shi ma ya fahimci lalle addinin mun nan ga tsarinsa dan yanzu wanda basu musulunta nan ba majority suka kuranci ne musulunci ba su irin halin da muke rayuwa yanayin da muke mu'amalar mu suka dauka shine musulunci kai kai hulɗa da kika cuce shi ka zalunce sai dauka musulunci kenan abin da musulunci yake kai kenan tunda shi ba ilimi ne da shi ba dan haka wajibin mu ne mu yi mu'amala da su mu'amala mai kyau kafin mu zama masu addini na gaskiya na'am ya bani isra'ila ya ku ya'yan isra'ila ya ku bani bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amta alaikum ku tuna ni'imar da na yi muku inji Allah subhanahu wata'ala wa anni faddaltukum na fifita ku alal alamin akan al'umman zamanin ku kuka zama ku ne masu addini sauran kuma kafirai ba su da addini wannan shine fifitawa na ba ku ilimin da ban ba su ba dan haka ku tuna wannan ku gode mun ta hanyar dina ku bi ni inji Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wacce take karbabbiya ga mutaciya sallallahu alaihi wa ballaga rasulul karim wa nana ala zalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعمال والآفات وتدبرنا بها جميع الحاجات وتقينا بها جميع السيئات وتقومنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة والمات سبحانه وتعالى كما يسمى الحمد لله رب العالمين